الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين ci gaban bayani a cikin littafin muktasar na sayyid imam muslim ثالث الحافظ تقي الدين عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري يومنا uku ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da uku dai ga watan daya shekara ta 2024 miladiya da annabi isa alaihi salatu wassalam a darasin da ya gabata suna cikin bayani a cikin kitabu azzaka kitabun ke bayani game da hukunce-hukunce na zakka zakka ita ce rukuni na hudu daga cikin arkanin islam bayan shahadar Allah ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah kalimatu tauhid sai iqamu salati sai da sallah sai itahu az-zaka ko ita ce ta biyu ta uku kenan sannan sai sau ramadan shine na hudu sannan hajjul baiti man istata ilayhi sabila shine na na biyar na kashi daga cikin arkanin islam a darasin da gabata mun karanta hadisin ahadar ibn qais karkashin babun ilkami dina wa tarmiza alaihi haka ne hadisi na gari biyar da takwas insha Allah za mu dace babun al'amuru bi irda'i al-musaddiqina wannan babu zai bayani akan umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi ga ma'abuta dukiya musamman dukiyar nan ma ta dabbobi inda ita ce ake zuwa a tadda ma'abutanta a amsa mafi yawa kamar sauran dukiya da suke daukowa na kansu su kawo sa'o'i akan aika su ne ga masu dukiya na dabbobi da mazu ala sassan ya yi umarni da yarda da yardar da su a sa su yarda kai a kada a yi masa abin da zai fusatar da su yawa a kasance a gamsar da su shine irba an jariya min abdullahi radiyallahu anhu ma qala ja'a nasu min al-a'rab sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jariya ibn abdullahi da Allah ta tabbata gare shi yace ja'a nasu wasu mutane sun zo min al-a'rab ga da kauyawa wanda ke zaune a kauye ila rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sun zo suna kawo koke wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qalu suka ce inna nasa min al musaddiqin hakika wasu daga cikin wanda ke zuwa karbar zakka ya tuna na ko zalimuna suna zo kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai su zalunce mu ana su dauki wato su zalunce mu ka ganin su sai su zalunce su ana ko su dauki duki ko su dauki dabba da su inda su ne aka ba zaɓi su bada ba za su bada ta ba kala ko kala su la sallallahu alaihi wasallam urdu musaddiqi ku wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku sanya su su yarda ya ku sanya su su yarda ku yi musu abin da za su yarda kala jarirun jarir ya ce masu da hannu musaddiqun tun daga ran nan da na ji wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani mai karɓar zakka bai zo waje na ba har ya tafi munzu sami'tu hadha min rasulullah sallallahu alaihi wasallam tun lokacin da naji wannan magana daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam illa wa huwa anni radin ta ce yana tafiya yana mai murna da farin ciki ya yarda a wannan hadisi da kai bayani akan cewa wanda aka aika ya karbo zakka to ma'abudan dukiya su sanya musu yarda sa masu farin ciki a cikin zukatansu su ba su abin da zai su bar su su dauki abin da idan suka ta yi za su sai suna masu jin daɗi ga ransu a wannan ake gane cewa ya zulimu na na kawai nan da suka kawo koki suka ce ana zalunta su to hakikalin gaskiya su ne ke ganin kamar ana zalunta su ba zalunta su bane ake yi ba illa iyaka da yake shari'a abinda dasa in aka je aka yi lissafi to shi wanda aka aika ya hanso sai a bashi dama sai ya shiga sai ya kama su suna gani sai a yi lissafi to sai suke ganin in ya kama wani kamar ya zalunce su a ganin su sai suke kamar ya zalunce su gila shi ya sama hikima shari'a ba ta ba su ba ta ba su damar cewa su dauka da kansu su bada inda in su za a ba wannan damar gila ba za su bada wadda ta dace su bada din ba yawwa shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi da aka yi wagga magana a wajen shi maimakon ya tsawatar da su masu zuwa su abin ga cewa in an ce suna zalunci sai ya koma ga su waɗanda suka kawo koken cewa ku yarda da su ba zalunta ku bane suke yi ba ku yarda da su aka ga kan hadisin mu'adh bin jabal wannan muka wara karanta a farkon wannan abin nan ko wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi ya masa gashe da su ma yace fa iyyaka yace ma mu'adh bin jabal kashe din ka wa kara'ima amwali kada ka dauki nagartattu mafi girma daga cikin duki dukiyarsu wata ke da'awatul mazlum yin haka nan menene zalunci kakin da a ce su waɗannan mutane zai kawo koki ana ɗauke musu manya ne da manzo Allah sallallahu alaihi a lokacin da sai ya ƙara tsawatar da su amma illa iyaka su ne ke ganin zalunci shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi bai koma ga wancan tsawatarwa da yayi masu masu zuwa karɓar zakka ba sai ya ce su wanda ke koken nan su su sanya su su yarda kenan ba zalunci ba su ne ke gani kamar zalunci da manzo Allah sallallahu alaihi bayan da za a yi a ce ga zalimi nan kuma ya tabbatar da shi akan me akan zalunci wannan ba zai yi ba zahirin abin da manzo Allah sallallahu alaihi yana yin wada da zalunci na'am wansur akaka zaliman aw mazluma a kenan manzo Allah sallallahu alaihi ba zai yi ba ya kasance ya bar wanda ke zalunci ya ci gaba da zalunci ko ko wanda aka zalunta ya kasance a bar shi shi kuma a ci gaba da zalunta shi amma shi mutum na adam ha kullum yawwa sai ya ga kamar wani lokaci ana zalunta shi wanda yake ba zalunci ba ne wallahu a yawwa bari ma bangare shi za a hanta na babun addu'a liman ata bi sadaqati yin addu'a ga wanda ya zo da zakkar shi kaga can an aika sa'i ya ji ya amsu yana da kowanne zai dauko zakka musamman kamar da yin bayanin zakka ta dabbobi zuwa ake inda garken su suke sai a karbo wanda yake ko da sa'i zai yi jinkiri bai je ya karbo ba a ce ka zo ka dauko ka mishi ba sai dai ka jira shi lokaci ya sai ya zo ya karba amma kamar zakka ta duki ta kudi ko ko ta abinci in ya sauki abin da mutum yana ya daukowa sai ya kawo sai ya bada أنا عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بسرقته manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan mutane suka zo mashi da zakkar su kala sai ya ce Allahumma salli alaihim ya Allah kai musu gafara kai musu rahama shine ma'anar salati ba ta abi sai ce sai mahaifin shi Abdullahi kenan abi aufa shine yace abu aufa sai shine fa'il ko fa atahu abi nan nisba ce yawon yawon muhazzab da shi da ke magana yawwa baban shi wani ne baban shi abu aufa wanda ake ma alkunya da abu aufa inda fa'ili ne ke za zama marfu'i bilwa ko yawwa min asma ya shamsa ko fatahu abi abu aufa bi sadaqati sai ya zo da zakashi فقال اللهم صل على آل أبي أوفى yanzu Allah sulamu ce ya Allah ka yi gafara da rahama da jinkai ga abi afa ala rajul ana nufin shi da kanshi ko ko shi da zuriyar shi asalin ali ahal yawwa ahal bilha yawwa da lam to sai aka maida ta hamza dukkan su guda biyu sai aka maida hamza yasa sai aka yi madda ko al ahal ta kaga suna da suna da alaka da suna kusa da juna a wajen faɗa ma ah ah Allah kai salati ga iyalin abi alfa ko kai salati ga shi shi abi alfa wannan wasu malamai suna ganin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka umarta da wannan khudhu min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim sai ka kai musu salati idan manzo Allah aka umarta da wannan amma saura wanda ba su abin nan ba za su yi salati amma ala kulli halin idan mutum ya kawo zakka aka karfi zakka ita da ma zakka kamar da muka yi bayani can farko sarki ne ga ma'abucin da ya hidda ta kuma sarki ne ga dukiya sannan kuma da samun lada na wannan ibada ga wanda ya yi ta saboda Allah bai yi ta saboda riba ko ko saboda wata mata abin nan ba ka kenan idan mutum ya yi abin da ya kawo ana iya yi mashi addu'a ta alkhairi sannan kuma a yi mai dukiyar shi addu'a Allah ya kare mashi dukiya wadda ta yi saura bayan ya da hakkin wannan dukiya to Allah ya kare mashi ita kuma shi ma sai a mashi addu'a da rama da gafara Allah wannan bai zama ba zai zama laifi ba babu sai salatul isha man yusafu ala imani wannan babu zai bayanin ba da zakka ga wanda ake jin tsoro a kan imanin shi dama daga cikin asina tattamaniya na waɗanda ake ba zakka da kwai al'allafati kulubu wanda ake lallashin su zuwa imani wanda ga sun sabon tuba ne sun musulunta suna sabi ƙila wasu ma musulunta ba ta danin rai bace suka yi ba ta an rinjaye su ne yawwa kuma mafi yawa wanda ake ba irin wa zakka ba kowa da kowa ake ba ba sai shugabanni sai shugabanni amma abin nan gama gari wannan su ba a ba su daga cikin irin wannan amma shugaba da karkashin shi da kwai mabiya to ana ba shi saboda tabbatar da daga shi a musulunci wanda yake kuma musulunta shi zai tabbata shi a musulunci zai sababa tabbatar jama'a da yawa mabiyan shi amma wanda shi kawai zaune gari ne abu ba zaunan gama gari ne shi wani ba a ba a bashi daga cikin ba a daga cikin mu'allafa kamar da za mu gani daidaikun mutanen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su zakka dukkan su manya ne shugabanni ne na mutanen su an sa'ad bin abi وقاص رضي الله عنه عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله سعد بن ابي وقاص يجي من الله صلى الله عليه وسلم يا رب فيجي يا من الله أعط فلانا فإنه مؤمن yace ya manzo Allah ba wa ne kira sunan wani mutum yace manzo Allah a bashi shi ma mumini ne faƙar da misira su nama awon musulmin yanzu ana ce koko dai kana son ka ce musulmi akwai bambanci tsakanin mumini da musulmi a ƙolo har talata wannan magana sa'ari yana zuwa kasai da ya maimaita ta sau idan ya gaya manzo allah sura salama wannan magana sai manzo allah ya gaya masu cewa awon musulmi koko dai musulmi sai sa'ad ya ga mutumin nan mutumin kirki ne abin da ya sani game da shi sai ya zaburar da shi sai ya sake furta wannan magana duk da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mashi gyara fa yuraddiduha alayya salasu duk lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ibn sa'ad yace fa innahu mu'minun sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aw muslimun hatta uku kuma kala ana yanar da kai bambanci tsakanin musulmi da mu'min kamar da muka yi bayani lafazin muslim shi ne farko shi ne martaba ta farko martabar da islam sannan martabar da iman ita ce martaba da biyu ba dukkan musulmi ba ne ake siffantawa da mumini kamar nan inda manzo Allah ta ta muke na sa'ad gyara amma duk wanda aka siffanta da imani to musulmi ne saboda ba a samun imani sai a musulunci ya zo baya yawwa qalat al arabu amanna kullum tu'minu walakin qulu aslamna Allah ya ce walam ma yadkhul imanu fi qulu fi qulubikum karatan al-arab kauyawa su ma da suka ce sun yi imani aka ce a ba ku yi imani ba ku dai ce kun musulunta musulunci suke zuwa martaba ce ta warko to idan aka tabbata a cikin musulunci ana yin ayyuka da musulunci ya umarni da su sai a samu martaba ta imani da kwai martaba ta kashe ce martabatu al-ihsan martaba ta ihsani wannan ba kowane mumini ba ne kuma ke da ita ba ana ya samun mumini da yake mumini ne amma bai kai matsayin muhsin ba wanda ke da martaba ta ihsani wanda ya kai matuka ta tsoron Allah kullum a rayuwar shi yana muraqaba muraqabatullah yana ganin ga Allah ne yana ganin duk abin da yake da kwai mai imanin da raunin imanin shi wani lokaci sai ya mantar da shi da aikata sabon Allah yawwa sai daga baya kuma sai ya dawo cikin hayyacin shi amma shi wanda ke ihsani gane yake duk abin da za yi ga Allah na yana gane shi da saboda haka ba zai iya ba zai iya ba zai iya saba ma Allah ga abin nan ba saboda ga ya aza Allah ga yana yana gaban shi matsayi na muraqaba to wannan ba kowane mumini bane ya kai wannan matsayin na muraqaba ba ثم قال إني دعوتي الرجل وغيره أحب إلي منه منذ الله سألتي يا سعد بن أبي وقاص sau da yawa a wajen rabo nukan ba mutum wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu ba wai alamar na ba shi ba alamar ina kan shi ba ce ba a da kwai da wata manufa da kwai hikima wadda sa na ba shi wa ghayruhu wani shi wanda ban ba ba a habbo ilayya minhu na yi san shi inda ya so ne na abin na hakika na zuciya na yi san wanda ban ba din ba wa safata an ya kubba wallahu binnari shi wanda na ba ina son in karfafi wato zuciyar shi ce da imani domin jin tsoron kada Allah ya kifar da shi binnari shi wata riwaya ala wajihi binnari ina ji mai tsoron wannan wannan sai in ɗauka an bashi har ya kasance samu tabbata a cikin musulunci wanda na hana kun ba na hana shi ba ne ba saboda ba na san shi ba kaga wannan da kwai kima wajen rabu wani lokaci sai a ba wani a hana wani shi wanda aka hana don nan kada ya fahimci cewa ba an hana shi ne saboda ba a san shi ba a da kwai kima da ta hukunta a ba shi wancan wanda aka ba shi kuma wanda ba a ba ba ana ganin imanin shi ya ishe shi ko da ba a ba shi ba to zai yi zai san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi ba ya ba zai zalunce shi ba a da kuma hikimar dusa ya ba wancan shi kuma bai ba shi ba babu al-ta'i al-mu'allafati qulubu wannan ba zai bayanin ba wanda ake lallashin zakatan su Allah islam akan musulunci wa tasabburu man qawiya imani da ba da haƙuri ga wanda imanin shi ya kasance ya yi ƙarfi wanda ya rage a cikin musulunci imanin shi ya yi tsayo ya abin da tsoraka sai a ba shi haƙuri ko da haƙurin nan kallafa mashi yin za a yi tasabbur ya takalifu sabar a kallafa mashi abin nan ko da ba zai ji daɗi ba ga ɗabi'a ta mutum ya ga an ba wancan an ba wancan amma ni da haka nan sai ya kasance ya yi haƙuri ya taushe zuciyar shi kuma da hausa suke sai ya haƙuri shi ne a tasabbur ana anas bin malik radiyallahu anhu qala lamma kana yawm hunain lokacin da aka yi yakin hunain an yi shi shekara takwas ta takwas bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan an yi fatuhu makka hunain wadin wani rafi ne wani kwari ne baina makata wal madina tsakanin makka da madina akbalat hawazin da ko ta kabila da ake kira hawazin sai ta taho wa gatafan da gatafan manyan kabilu ne cikin kabilun laraba dukkan su larabawa ne an ce nasarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi fito maka shine bai musu dadi ba sai suke gani gabanin wannan nasara ta yadu kowa ya sani musulunci ya kasance ya kafa daula bari su su su zo su tumbuke wannan daula suka hada dubbai na mayaka inda sun ninninka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi lokacin da ya hito fatawa makka ya hito suna asharta ala dubu dubu goma da aka zo aka yi fatawa makka a tulaka wanda ake kira tulaka wayanda suka musulunta ranar da aka yi fatawa makka su kuma su dubu biyu sai kasance wayannan dubu goma da dubu biyun nan da su ne manzan Allah su lasu sama yadda a wajen yakin hunayen to shi su ita hawazin daga tufan sun yi to aka balat bizarariyihim wani amina sun yi to da zuriyarsu ma'ana da mata da yara da suka tashi yi towa sai suka yi to da matansu da yaransu kai ba su tsa a nan ba sai suka tawo hadda ma dabbobi suka tawo hadda dabbobinsu da kwai wani shugaba nasu
wanda ake ma kunya da abu ali malik ibn auf Allah shi ne shugaban hawari shi wannan mutum dani ya da mutum ne sadauki wanda ke bai da tsoro sai dai aiki shi
bai karɓar shawara ba a karɓar shawara sakimin ra'ayi bai da ra'ayi wasayyibul mashura kuma ba a karɓar shawara shi bai da ra'ayi to kamata an ba ka da ra'ayi sai ka karɓi shawara ko ka nemi shawara kuma ba a karɓar shawara ka ke na yana cikin hadari saboda haka shi a tunanan shi in ya hito da dukkan mataiku da yara da dukiya ya sanya ta baya ga dakarun yaki a gaban shi sai ya ce masu kowane kowa ya yaki saboda ya kare wato bayan shi to da kasa in baka yi yaki ba ka kare bayan ka ba to in aka ci nasara a kanka cin nasara ce ta kanshi da ki ɗaya ne aka ci nasara a kanka da kwai wani mutum wanda ake kira da rai ibn simma shi wannan mutum
hayaci ne kuma hayaci wa daga cikin yau na kai ma bai yi yaji
sai dai yana da masaniya fibra yawwa da tajruba a wajen yaki tunda yayi ba ɗaya ba ba biyu ba abin nan ba sai ya ce mashi wahal ya rubdul munahazin shehun ya ce wanda aka samu nasara a kan shi ba ba abin da ke mai doshi ba abin da ke mai doshi ta kan shi zaye manta mata zaye da iya da duk duke da ke bayan su inda aka samu nasara a kan shi saboda ya ce mashi haka wannan ba hito ya ce wannan ba ba ba tunani ba ne ba ka hito da dukiya da abin da ya'ya duka zo tare da suka ce za ka biya yaki in kanat ad-da'iratu laka lam yanfa'aka illa rajulun bi sayfihi wa ruhi kace idan kai ka samu nasara nasara ta ka bata wuce cewa ka kama mutunan ba da takobin shi da mashin shi wa in kanat alayka in ka kai aka samu nasara akan ka ubita fi ahlika wa malika saboda haka an kunyatar da kai a cikin dukkan iyalin ka da ce ka baka da komi ka kai zama a matsayi wanda yake mafi muni fasafa malik ra'ayi ya ce kai tsoho ya kai ka san abin da duniyar take abin da sai ya sai ya abin da yake wannan ra'ayi irin na na abin da ya tsoye yawa ya ma wanda da ra'ayi ne ba ta abin da abin da yake yasa
yanzu ana ranar da aka shirya za a sai suka je tun da dare suka shishirya mutane a wannan rafi wanda ke da kwai itace da kwai abin nan sai suka sa mutane da kibbo suka a'aje surare da dama sannan sauran mayaka tunda sun kai wajen dubu ishirin da wani abu inda sun ninka musulmai sai ya tsara musu a aje su wuri kaza yanzu ana sa salma wa gari yana wayewa ya nada tutoci ya ba wa'anda za su rufe wannan tutoci a yi wani yaki ya ai wasu na gangararwa sai suka fara jin ruwan kibbon ana ta abin nan nasu na nan ba a daɗe ba sai kuma ga dakarun da yawa sun hito masu da wannan abin sai ya raza nasu kawai sai suka koma ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين Allah bai ta kike ba mu labari ko ta rana hunain thumma anzala Allah subhanahu wa ta'ala rasuli ya yi zuwa karshen abin saboda haka sai suka suka ji tsoro suka ruga manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa ilayya ibadallah ana nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib ina cewa ya ku bayan Allah ilayya ku taho zuwa gare manzo Allah sallallahu yana yin gaba gare baya ba da shi da sauran wanda ke tare da shi yana cewa ku zo zuwa gare ni ana nabiyyu la kadhib yasa za ku ruga ku bar ni ni annabi ne na Allah wannan magana ba karya ba ce ba annabin abdul mutalib ni ne dan abdul mutalib mutum yana alfahari da ma da abin gani kawo da mahaifa ba alfahari da ɗa wanda kaga ya alfahari da ɗa to bai da babban da za a alfahari da shi yawwa kamar yadda faransa kan yake ce majari ulaika abari fazidni faji'ni bi mislihi za jama'atuna ya jariru almajami donan faradda ne ko dawwa kira ke ba alfari da ba sai dai alfari da ba yace anabnu abdul muttalib ni ne dan abdul muttalib ana nan sai suka dawo kuma an zai da su ne sai wa ya zuwa da shi ba san mustafa mun ta akan makiya saboda haka amma da ita ce mai Allah ta'ala kamar da ya bayani da aka magana da sallallahu a wannan yinin da kwai dubu goma wanda ya to tare da su ga da madina wa ma'ahu tulaka da kwai wanda ake kira abtulaka hadisi ya zo da yake musu malamai suna ganin hadisin bai bai tabbata ba wancan na kista amma lafazin abtulaka cewa waɗanda suka musulunta ranar da aka yi fito maka ana kiransu abtulaka wannan gashi nan a cikin hadisi ingantacce kamar wannan ne nan da imam muslim ya fita daga anas bin malik wannan sunan su ne wanda yake abu sufyan da dan shi muawiya bin abu sufyan da ana lissafa su daga cikin abtulaka an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya samu nasara a abin nan fatuhu makka ya haito daga cikin ka'aba ya shiga ka'aba ya sallah da ya rito sai ya same su ga sunan duk sun yi sahu sai ya ce masu kama ta zunnuna anni fa'ilun biko a wani lafazi kama ta rauna anni fa'ilun biko ni kuke ganin zan yi maku can ƙarshe da ya kunga kun musguna kun cutar da musulunci kun cutar da musulmai hauka tilasta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ba dan yana so ba dan dai gudu da addini haka zo kuma kuka bi shi aka yi yaki to yanzu kuma manzo Allah ya samu nasara me kuke zato manzo Allah zai maku kalu khairan sai suka ce alheri muke tunani daga gare ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akun karimun wa ibn akhin karim kace dan uwa ne mai karamci sannan kuma dan dan uwa ne mai karamci sai ya ce izhabu ba an ta mutalaka ku tahi kun zama masu yanci talaka jam'u ne na talik hatana ce matalik kamar ne asir wanda aka yanta shi an ta talikun yana an daurin da aka maka an kwance shi kuta ba an ta mutalaka daga nan da suka samu wannan suna na talaka ba adbaru an hatta bakiya wahadahu manzo Allah sallallahu alaihi mutanen da aka yi bayani wajen dubu sha biyu alfil malik ya ce fa'ad baro hannun suka juya baya sun mawallaitun gudubi na kamar da alƙur'ani ya ce hatta ba ke wahalar ba manzo Allah sallallahu sai da ya saura shi kadai kala fana da ran mai izin ne da aini a wannan yinin manzo Allah sallallahu ya yi kira kira guda biyu lam yakhlit bainahuma shay'an bai sirka wani abu na magana ba tsakanin kiran nan guda biyu bayan ya yi ya sake maimaita kala faltafata an yami ne manzo Allah ya yi ya juya dama da shi kala ya ce ya ma'ashar da ansar ya ce ya jama'ar mutanen madina ba kalu labbai ka ya rasulallah suka ce mun kaɗa maka ya manzo Allah abushir na hannu ma'aka suka ce manzo Allah ka yi albishir tarifin murna da farin ciki muna tare da kai ba mu gudu mu barka kala sun marta fata an ya tsari sannan manzo Allah salatu mai juya hagu da shi fa kala ya ma'ashar da ansar yace ya jama'ar man mutanen Madina qalu labbaika suka ce mun karba maka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah abushir kai farin ciki kai murna na hannu ma'aka muna tare da kai ba za mu abin nan ba ba za mu tozarta ka ba lokacin da kake buƙatar taimakon mu qala huwa ala barzatin bayda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bisa wata alfadara fara fa nazala fa qala ana abdullahi wa rasuluhu yace ni bawan Allah ne gaskiya kuma ni manzo ne na Allah wannan sifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce sifar shi saboda haka ba ta sifa wadda za a siffata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wannan sifa wadda siffanta kanshi da ita shi bawan Allah ne sai dai kuma manzo ne na Allah innama ana basharun mislukum yuha ilayya wanda ita ce sifa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya dauke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan matsayin ya kai shi wani matsayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya barranta daga wannan alwai manzo Allah ta ce kada ku wuce gona da iri da ni kamar yadda nasara suka wuce gona da iri da Isa ibn Maryam suka ce dan Allah ne ko suka ce Allah ne yace ni bawan Allah ne manzo ne na Allah saboda ku tsaya a cewa ni bawan Allah ne manzo ne na Allah duk wanda yake manzo Allah ta ce ya sifanta da wata sifa wanda yake Allah kada ya sifanta da wannan sifar da manzo Allah ya baranta kuma a ce manzo Allah ya san gaibi irin yadda Allah ya san gaibi ko a ce ba a ci sama da ƙasa ba sai saboda manzo Allah kaga duk wannan maganganun da ba su abin nan ba daga sun saba ma abin nan manzo Allah bawa ne na Allah shi ma bautar Allah yake saboda haka ba a bauta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda nasara suka dauki isa cewa shi Allah ne saboda haka farha zaman mushriku bayan nasuwa ta dawo Allah ya saukar da nasuwa akan abin akwai mala'iku wanda aka karfafi aka karfafi wato musulmai da su duk da yawan su tunda an ce da kai da yawa jama'a da da ne da mushrikai sun ga sun ga mala'ikun na sun sura ta mutane ba su san su ba eh dai da su sun gansu Allah ya saukar da wannan mala'iku saboda taimaka ma musulmai a wajen yaki aka samu nasara wannan shugaba na wannan hawazi sai ya ruga sai aka ba an samu nasara a kan shi sai ya ruga da ya ruga sai ya tare wani gari wanda ake kira tare inda sakif suke mutanen garin ana kiran sakif sai ya je can sai ya buɗe an ce manzo Allah sallallahu alaihi samu labari wani lafazi ya tura aka je can ka aka yi abin nan nashi karshe ne bai fito ba karshe aka manzo Allah sallallahu alaihi tura mashi sako cewa idan ya musulunta za a maida mashi dukiyar shi da iyalin shi karshe ya dawo ya samu wannan labari ya samu kariya daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya musulunta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai da mashi iyalin shi shi nashi da kuma dukiyar shi ba zai akan nan ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki ragumi dari ya kara mashi da shi kaga wannan karanci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Quraysh suka ce akhun karimun wa ibnu akhin karim saboda ka wa sabar sula ta zama baka gana ima kafira yanzu Allah ta ya samu ganima mai yawa faka sama fil muhajirin wa tulafa yanzu Allah ta zama ya fara ta ga al muhajirin wanda suka yi hijira wa tulafa da sabon tuba wanda suka tuba lokacin da aka yi fatan makka walau yawon ansara mutanen madina ba a ba su ba shi'a ba a ba su komi ba fakalatul ansar sai mutanen madina suka ce za ka nata shiddatu fa na hannu ne da a suka ce idan tsanani ne mu ba ake kira zala ya ce a ya ma'ashar ansar ko sai suka ce idan tsanani ne ba mu ake kira ke dan ya masu wannan ya cusa masu wannan wato talga na in makayyana amma wajen daɗi ganima sai a ba wani mu to ba da wani zalika cikin su wani ya furta wannan magana labari ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa jama'a mun fi kubbatin manzo Allah sallallahu alaihi ya tara mutanen Madina a wata rumfa fa kala ya ma'ashar al-ansar yace ya taron jama'ar mutanen Madina ma hadithun balagani anku ni ke gaskiyar labarin da na samu daga wajen ni ke gaskiya shi ba saka tu dukkan su kan shuru fakala ya ma'ashar da ansar yace ya jama'ar mutanen madina amma tarzauna yin shuru alamar yawwa yawwa kenan dai suna labarin an gai wannan wanda ya gai kuma yana nan cikinsu ya ce ya ku mutanen madina kamata zauna an yi zaɓar nasu da duniya shin yanzu ba za ku yarda ba mutane su sayi da wannan ganima wanda yake dauda ce ta duniya wata za ku na muhammadin ko ku koma da muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta hudu na hu ila buyutikum ku rike shi ku tai da shi ya kasance shine rabonku yanzu a gidajenku wannan bai zama abin alfahari gare ku ba ba ku yarda da wannan ya kasance wannan shine rabon ku qalu bala ya rasulullah rabbina dukkan suka ce bala i manzo Allah sallallahu alaihi mun yarda qala fa qala law salaka an-nas wadiyan manzo Allah ta ce ku sani da mutane za su shiga wani rafi ku je wani wuri su hadu wa salaka al-ansar salakatu al-ansar shu'ban mutanen ku mutanen madina ku shiga wata hanya tsakanin duwatsu shi da harka shi ibar ansa ka kasance ku shiga hanyar da niyyar za ku yi wani wuri ku kuma ku zauna ce da ku zanibi ku zanibi ta da tare da ku na taho duk da asalin makka ƙasa ta ce ta yi ruwa kuma su al-muhajirin da aka ba a su baki ne baki ne na musulunci kuka can gidanku aka je kuna da dukiya kuna abin ne kenan sun yi ku bukata shi yasa aka hikima aka ba su fakultu ya fakultu ya aba hamza daga cikin ruwatun kala ya sha sha mai yace fakultu ya aba hamza aba hamza shi ne anas bin malik ana mashi alkunya da abu hamza yace ya anas an ta shahidin zalika kai da kai wani wannan hadisin gaban ka aka yi wannan kala wa aina ajibu anhu ya za a yi baku daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anas tun lokacin da manzo Allah ya jira yana karami lokacin nan bai wuce shekara goma ba da balaga ba mahaifin shi un muslim ta kawo shi ta ce gashi nan manzo Allah sallallahu alaihi zama mai maka hidima to ranka yana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mashi hidima lokacin da aka yi yakin Hunain kaga in ma da goma ga shekara takwas nawa kenan sha takwas ya balaga kace na yana iya ita yaki tunda da shekara sha biyar ana iya balaga kamar da sai ke nuna sha biyar zuwa sha shida ko yanzu ma wasu ba su kai wannan shekaru zuwa sha wani ɗa namiji yana yin balaga da shekara sha wani duka mace da shekara sha biyu ma tana yin ta balaga da da kwai yadda na abubuwan da ke sanya gauga balaga ko ko jinkirinta na yanzu wanda ya shekara sha biyar inda ya lahiyar shi lau da abin nan ya balaga wani ana hana samun sai ya wajen yaki na arzikin malik tare da shi ake a wannan yaki na na hunayi an rafi ibn khadija radiyallahu anhu qala a'ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam aba sufyan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba abu sufyan ibn harb dan harb mun ce yana da cikin al'amalla ta kulubu wani ko inda ba musulunta ba sai bayan an yi abin na kira na fato makka ba su kwana bin umayya da wani mutum da ake kira kiyana bin umayya wa uyayna ta ibn husnan da wani mutum da ake kira uyayna ibn husnan wal aqra bin habis da aqra bin habis kullu insanin minhum kowane mutum daga cikinsu ya talmina da ilimin manzo Allah sallallahu alaihi ya ba shi rafuni da gari hasa wa ta abbata ibn al-jasim duna zalika manzo Allah sallallahu alaihi sai ba mutum da ke kira abbas ibn al-jas ya ba shi rafun man da su kai da riba fa qala abbas ibn al-jas abbas ibn al-jas ya kamar manzo Allah sallallahu alaihi ya rage mashi matsayi saboda yana ga waɗannan duk da aka ba ɗari da ridin nan to ko can wata jahiliya ba yi shi komi ba sai ya za a yi rukun musulunci ya zo a fifita su a kan shi shi a fahimta shi wato ba da kyauta shi ne alamar so yawwa da kamata a ce daraja na rage da mashi daraja a kansu sai ya rera wa a taja al-nabi ونهب العبيد بين عيينة والأقرع فما كان بدر ولا حادث وفوقان مرداد في المجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع سيارير والنواك yace a ta ja'ar na haɗi yanzu Allah za ta ka rabona wa na haɓa da ubaid da rabon ubaid bai na huye na tawar akira'i aba uwaina ibn husnan aba akra ibn habis kama kana badrun wala habis yace badru sunan kabila ce wala habis ko ko habis kabila uwaina ibn husn ibn badr kenan da shi uwaina da akra wanda aka fifita a wajen rabo a kaina amma kana da su kasance ba da kuka da mildasa da su kasance sun zarce mildasa ba kabila ta ba filmajma'i a wajen taruwar jama'a inda ake taruwa ana nuna alfahari to ba su taba zuwa sun zarce mu ba sai dai mu yi daidai da daidai da su ba su taba sun shiga gaban mu ba ni kuma an koma ta bangare na wa ma kuntu dunan bi'in min huma ni ban kasance ba kasar da ɗaya daga cikin su waɗannan guda biyu wa man ta su da liyau na lawon sa'i yanzu Allah ya sa duk wanda kan rage mashi daraja kai kasa da shi a yau a yau tarihi ya rubuta cewa wa ranar da aka abin ga su dari dari aka ba saboda girman su ni kuma aka rage mana aka yi kasa da ni to la yarfa ha abada ba ta da su eh wa man taqbala al yawma la yarfa duk wanda kai kasa da shi to ba mai daga shi saboda haka manzo Allah a dai saki kala fa atamma lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam aka cika mu shi ma ya kai dari to wanda ake lallashi eh rishin cika mashin yawwa yana ya sanya yawwa za a hikima tana sa sai a cika mashi tunda dai shi a fahimta shi yawwa su da ma ko a jahiliya ba kasa daidai yake da su to ya za a yau kuma ya musulunta sun musulunta su a ɗaukaka shi kuma a yi kasa da shi yawwa kuma a ce manzan Allah ne wannan duk duniya da ji wannan labari haka ne a abada ya zama kasa wa man tafi da yau mala yau ba duk wanda kai kasa da shi ba mai daga shi na ha da kai abinda maza Allah sura zai tsanka ya ba shi amma shi ba zai fahimci haka nan ba tunda dai shi a nan a daidaita shi ne abin shi ne ba shi matsayin shi na أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي ابن أبي بعث هكذا علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yamma ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi zahabati da wata zinari fi adimin makaruz cike da wata wani agalebi wanda aka jeme da abin nan abin da bagaruwa jemamme sai aka nade wannan zinariya a cikin wannan a cikin wannan fata lam tuhassal min turabiya ba riga an kera ta ba abin nan tana cikin kasar ta ana tono ta da sauran kasar na aka kawo ta na'am atir ana kiranta atir abin nan na zinariya da ke cikin abin nan kenan garin ta kala fa katama baina arba'ati lamun manzo Allah ta yarda wannan dinari tsakanin mutane guda hudu bada uyana ta bin hisin tsakanin uyana a ibn hisin wal aqra bin habis aqra bin habis wa zaid bin khayl da zaid al khayl wa rabi imma alkamata ko ko alkamata ibn ulan tata wa imma amir bin tufayl yace ya manta na hudu to dan dai waɗannan manya ne guda biyu dukkan su manya ne ga kabilinsu fakara da jinin mina sahabi sai wani mutum daga cikin sabon manzo Allah sai ya zama kunna na hana hakka biha min haula yace manzo Allah mu muka yi wa'annan cancantar ka kafin mu ne musulmai wanda muka dade a musulunci kala fa balaga zalika annabi sallallahu alaihi wasallam wannan labari ya je mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kala la ta'amanuni yanzu Allah salatu ce ba za ko ba na amana ba ashe ni ba amintaccen ku bane ba wa ana aminin an zai sama alhali Allah da ke sama ni amintacce ne a wajen shi ashe na zama amintaccen Allah ko kuma kasance ba ku amince mani ba ka ba na amana ba ku dinga zargi na da ha'inci da zalunci ya ati ni khabar sama sabaha masa sabahan wa masa wahayi yana zo mani safiya da marici ko da ya zo da safe ko ya zo da marici ƙara ba ƙala rajin da galibu da ainihin wani mutum wanda ke da zurfin idanu guda biyu mushiri ful wajen ta yi wanda wuska shi abinan wajena ina ne wajena mala hannu abin da shi ya haito yawwa a shi nana abin ya haito ga da zirshi kila sai ya kara mashi mazurin ya idanu sai idanun suka shige can ciki na shizo aljabat sannan mai tudun goshi kasar lizard wanda ke da cikakkar gemanya yana da cikakkar gemi wanda ke mai yawa mahalukun ras ya aske gashin kanshi mushammirul izar wanda ya daura izar a kogon shi ya tanke a dozane a kogon shi wannan rawar hadisi sai da ya dune shi da kyawu saboda siffan damar shi fakala ya rasu lallahi ta jallaha ya ce ya manza Allah ka ji tsoron Allah manza Allah ka ji tsoron Allah faƙala wailan awalasta haƙa ala abdul an yi take Allah za a ce kai canka ashe ba ni ne mafi cancantar mutanen duniya ba in ji tsoron Allah tun da ni ne Allah ke min wahayi ƙara sun mawallar rajin bayan ya ga wannan magana sai ya juya ya tafi wa ƙara khalid bin walid khalid ibn walid ya ce ya rasulullahi ala adrib wa umka manzo Allah wannan magana da ya gaya maka ba zan ji in sare mashi wuya ba in kashe shi wa qala la manzo Allah ce la la allahu an yakuna yusalli musulmi yana sallah saboda ba zan kashe musulmi ba manzo Allah ya hana ma a kashe munafiki wanda ya bayyana abin da musulunci ya boye kahirci saboda in labari ya yi ga makiya zai ce ga shi nan ma mabiyan na ce ke kama yana kashewa duwa za a imani da shi kuma da sai mutum ya kare nisa da shi ba ya saboda haka manzo Allah ba ya kashe wanda zahiri ke musulmi sai da kafircin shi ya tabbata kala khalid wa kam min musallim yaqulu bi lisani ma laysa bi qalbi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da su da yawa wanda ke suna sallah amma su furta da harshensu abinda ba cikin zuciya su yake ba wannan shi ne munafinci mutum ya furta abinda bai yarda da shi a cikin zuciya ba kada su zasu zasu ma inni lan umar ana an kuba an kulubin nas yanzu Allah sai sun ce duk da haka nan dai ni ba amurce ni ba in yi bincike game da zakatan mutane ba ba mu ce da ban yi bincike Allah shi kadai ne alimin da za ta suru Allah shi yasa abu ne ke cikin zukata amma ni an mu ce ne ne in aiki da zahiri wala ashqa butunahum wala ashqa butunahum ba mu ce da ban tsaga cukkunan su ba a an gano cewa maganar su da suka gani ko ko imanin su na gaskiya ne ko ko na ƙarya ne zalla ce wannan ba ba aiki na bane ba mu ce ni da wannan ba قال ثم نظر إليه وهو مقفل منذ الله ساكي kada gani ya dube shi lokacin ya dai juya yana ya tayi fa kala innahu yakhruju min da'abihi hadha ce kun ga wannan mutumin da kuka gani daga cikin zuriyar shi daga tsafan shi asalin shi qaumun wasu mutane za su yi yatiluna kitaballahi wanda suke sun kware wajen karatun alkur'ani karatu bani in suka karanta alkur'ani a bakinsu yana danyi sai dai laye jawi a najira alkur'anin nan bai wuce makoshinsu za su karatu in kai suna karatun alkur'ani sai ka ce sun kai karshe a imani to amma ƙur'anin bai shiga zuci ba daga nan makoshi ya tsaya la'ar jaru bai shiga zuciya ba yamru kuna min addini su ne masu tsanani a cikin musulunci wanda za su ga kafirta musulmai da aikin da yake bai kai na kafirci ba har su halatta cewa masu kashe su in suka kafirta su ai shi kenan sai ga cewa to jinin su ya halitta sai su dinga kashe kashe musulmai yamru kuna min addini wannan zai sa za su dinga ita daga addini kama yamruku sami minar ramiya kamar yadda ina aka dana kibiya aka jewa a akuya take raka akuyan nan ta yi ta tama ta ta da kibiyan nan mata shaye jina akuyar ta cikin gaugawa da irin wannan da suke fita daga musulunci su ga musuluncin amma ba samu wani amfani na musuluncin ba kuma su yi ta su bar shi saboda tsananin abin nan tsanani na addini da abin ga wanda kuma tsananin nan yana tare da jahilci yana tare da jahilci kala a zunnuhu kala rawun hadisi ce ina tunanin ma manzo Allah ce la'in adraktuhu idan Allah ya sa da riske su manzo Allah ya ce idan na riski lokacin su la aqtulannahum qatla zammu zan yake su in kashe su kamar yadda aka halakar da samudawa in Allah ya tana da su wannan lokaci wannan yana daga cikin atanabu da kai ba da labari da abinda bai faru ba amma manzo Allah sai sun kasancewa shi manzo ne na Allah Allah ya sanar da shi har ya ba da labari da wannan ba mai ba da irin wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cin alamar gaskiya a ganin shi ya gayi magana kuma magana ta tabbata kamar yadda ya gayi wannan manzo Allah sallallahu yana ishara ne ya zuwa haihuwar khawarij wasu mutane masu tsanani wanda suka dinga kakkashe wato mu'minai haka nan kawai yanzu Allah ya ishara ne zuwa gare shi ana kiransa al-khawarij masu tawaye ga shugabanci wanda suka yi tawaye ga shugabanci suka rinda fadi da shugabanni suna abin wanda suka suna da yawan kiyamun laini da karatun alkur'ani sai dai wannan saboda jahilcin su fuskanci addini da amfani su to haka makaranta alkur'ani hum ahalin lahi ahalin kur'ani hum ahalin lahi wa khasatuhu ma'auta alkur'ani su ne na Allah su ne Allah yake keɓanta da mi daga cikin mutane saboda suna karatun littayin Allah amma kada su tsaya kawai akan karatun ƙur'ani kuma da jahilci su nemi ilimi na addini ba kuma su nemi ilimi na addini ba ta kenan sai ya kasance kuma suna karatun alkur'ani amma kuma karatun bai musu amfani sai su yi jahilci kamar da can ba aka samu gardawa nan namu na ƙasa hausa wanda ke karatun amma ba ilimi ne masu yi ɗan modu ba yawa sai lada an gane da ko harin tari ko ba haka suke cewa yawa muke ce suke mune ne suke sallah yawa yanzu suka da sai su bubuga da da suka dama da ba sai da ake yin kai yawa yawa ko da sallah ma ba yanzu ce ai ni wa ma da bin ya karatu ya tura shi sai ya samu karatu kaga jahil shi ya ja da wani dole karatun alkur'ani a haɗa shi da aiki tare da shi domin ya kasance za a yi shi ba tare da aiki ba kaga kenan ana cikin abin wannan shi ya jaza masa waris suka abin ka san alkur'ani sannan ka san ma'anar shi ka yi aiki da shi a lokacin za ka zama ka kai karkashin wancan hadisin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda muka yi bayani a kan shi lokaci ya nan za mu tsayawa da mun karanta daidai Allah ba mu lada wannan muka kurakurai Allah ya da mu gyara da kafin mu da kai Allah ya biya mana marasa lafiya musulmi Allah ba su lafiya sun mu musulmi Allah ya kasu rahama dan azumin mu ya da mu cika da imani da kamar zaman lafiya da kashin hankali a kasan da dukkan kasashen musulmi wani abu da zai tara hankalin mu Allah kan mu da shi na hada dina hada da afirka da rahana azaban nar ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم